الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوتر جوتا ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدري تدبو تدري هدو بثلاثين دبير ودعونا رانا سيدي دي شاب جوتا daya na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu za mu tashi darasi na shafa'in da biyu a cikin karatunmu na al'aziyya wanda muke yi a wannan masallaci muna cikin kasalin kasalin da ya zo a kan sakin aure a cikin babi na takwas na wannan littafi shine babin aure muna mun fara da bayani akan saki da yadda kashe-kashensa yake mun yi bayanin cewa akwai saki na sunna akwai saki na bid'a akwai kuma saki wanda yake tsakatsaki shi ba na sunna ba shi ba na bid'a ba muna sharɗan saki na sunna mun ce daga sharaɗi na farko shine ya zamanto an yi sakin ba a cikin haila ba wato mace ta zamanto tana da tsarki daga haila da kuma tsarki daga jinin biki ko mun yi bayani akan cewa duk da yake yin saki a cikin yayin da mace take cikin al'ada bai halatta da haramun ne amma sanin amma sakin yana tabbata yana afkuwa wato yana lizimtar mijin cewa ya saki matarsa don haka ne ma aka umarce shi da dole ya dawo da ita a wannan gaba muke a wancan karatun namu to ana umartar mijin da ya saki a cikin haila dole ya yi komi a wato yayi zai matsa mata shine alkali alkali zai wajabta mata cewa lallai ya mayar da matar idan yaki sai ya masa sai ya masa sai ya bashi tsoro to cewa idan fa baka sake ta ba da abin da ya same ka kai ka biyo ko kuma za a dake ka za a kulle ka idan duk da haka yake mayar da ita sai a kulle shi idan duk da yana kulle a cikin kurkukun yake mayar da ita sai a fito da shi a yi masa horo na duka idan duk da haka da dukan yake komar da ita sosai alkali ya mayar da ita yake shi ya mayar da ita karfi da yaki dole ta koma sai idan tukuna ta yi sarki daga wannan hailar ta gama sarkinta ta sake ganin wata hailar idan ta sarki da ya biyo baya na hailar da ba a ita ya sakin a ciki ba to sannan sai ya sake ta wannan hukunci a wajibi ne dalilinsa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga abdullahi bin umar da ya ce murhu falyuraji'aha ka umarce shi ya dawo da ita na haka malamai suka yi hukunci akan cewa wannan umarnin ne ya dawo da ita alal wujubi wajibi ne kuma haƙƙin alƙali ne ya zartar da shi a kansa haka zalika sai dai idan ya yi sakin bayan ta gama al'ada amma ba ke wanka ba a bisa rajin magana da muka tabbatar a wancan darasin shine cewa sakin da ya yi ya yi saki ne a cikin haila sai dai ba a bayyane yake ba haramcin amma shi sannan kuma dawo da ita wannan bai yaje ba a kansa ba ba kamar wanda yake a cikin haila ba tunda wannan akwai shaba mun yi bayanin cewar waɗansu malaman da suke ganin sun kamanta saki da azumi suka ce sakin ya afku a kuma ya yi saki ne a cikin sarki ba a cikin haila ba tamkar idan ta yi niyyar za ta yi azumi bayan ta yi sarki bayan ta ga alamar sarki daga haila amma ba ta yi wanka ba kaga azumin ta yayi idan kuma ta ce a'a suka kamanta saki din da sallah suka ce kamar idan mace ta yi sarki daga haila ba za ta yi sallah ba sai ta yi wanka haka zalika idan ta yi sarki daga haila mijinta ba zai sake ta ba sai ta yi wanka to wanne ne yafi kama a kamanta saki da shi da azumi ko ko da da sallah to ne shine malamai ijtihadi malamai suke ijtihadi shi sa ɗaya da cikin dalilan da malamai suke sabawa kenan tsakanin su eh jumhurin malamai sun kamanta shi da azumi malik ya kamanta shi da sallah rahmatullahi alaihi jami to za mu tashi inda malam ce wa an takuna fi sahrin lam yamassa fihi kuma ta kasance ita matar da mijin nata zai sake ta ta kasance a cikin sarki lam yamassa fihi da bai shafe ta a ciki ba ma'ana bai sadu da ita ba a cikin wannan sarkin wato tana sarki ba a ma'anar sarki wato ba a cikin halin haila ba ba a cikin halin biki ba to kuma ya zama to bai sadu da ita ba a wannan sarkin a misali in kwana ashirin take tana sarki ta cikin kwana ashirin din nan ko sai bai sadu da ita ba tun da ke sarki daga haila da ta wuce har lokacin da zai sakin bai sadu da ita ba to amma idan ya idan ya sake ta a idan ya sake ta a idan ya saba ta idan ya saba ma'ana tana cikin karshen amma ya sadu da ita sai ya sake ta to wannan sakin yana afkuwa a wannan malamai da ke saɓani akan afkuwar akan rashin afkuwarsa ba da ke saɓani akan rashin afkuwarsa ba kamar yadda waɗansu malamai suka ce wanda ya sake a cikin haila baya baya afkuwa duk da yake tsauni ne wanda muka rinjayar da kan cewa mai tsananin rauni ne ba shi ne sahihin magana a saki yana afkuwa to idan a cikin a cikin sarki ne wanda yake ya sadu da ita duk da yake bai yi saki na sunna ba amma sakin yayi na malamai da ke sabani da tsakanin su kan waɗansu ce yayi ko waɗansu ce bai yi ba don haka ma a cikin wannan sakin idan ya yi shi ba za a ce dawo da matar ba sai dai bai yi saki a bisa sunna ba ba za a umarce shi ya dawo da matar ba wujuban sai dai mustahabbi ne gare shi ya dawo da ita sabanin in ya take a cikin haila wanda yake ake mijinta masa wajibi ya dawo da matar a wa an yusallaka fihi wahida sharar wannan shine sharadi na uku yayi sakin a cikin sarkin wahida saki ɗaya idan mutum ya saki matarsa saki biyu a cikin sarki shine ya sake ta da kalma daya ya ce ya sake ta saki biyu ko ya sake ta saki uku da kalma daya to wannan ya yi saki na bid'a ba na sunna ba amma saki ya afku ko kuma ya ce ya sake ta tana cikin tsarki wanda bai sadu da ita a ciki ba kafin ta zama a cikin wannan tsarkin ya sake sakin ta sannan ya sake sakin ta ya mata saki uku a cikin tsarki daya lokaci daban-daban amma to wannan ma ya yi saki na bid'a kuma take ukun ya tabbata ya lizince shi sunna shi ne take ta yi kawai idan so yake rabu da ita ga baki daya da zai yi shari'a ba ta bashi izinin ya ce zai sake ta take uku lokaci ɗaya ba sunna shi ne ya sake ta a cikin farkon da bai sadu da ita ba sai ya tsale ta har sai ta sai idan tana cikin iddar ta ko kuma bayan ta gama idda sai ya dawo da ita in ya dawo sannan idan yana so ya zaki uku yake so ya yi sai ya sake dawo da ita isra'il a cikin wannan iddar tata ko kuma bayan ta gama idda a sake ɗaura musu aure in ya dawo da ita sannan ya sake ta kaga duk wannan hikima ce da shari'a ta bi don ta ba mutum dama kan kada a yanke igiyar auren gaba ki ɗaya lokaci da shi yasa Allah ta'ala yake wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya tsoron Allah Allah zai sa masa mafita sau da yawa masu wannan sakin sake uku za ga su ne kullum suke neman a faɗi tashi tsakanin su da matar wai babu mafita mun ji an ce akwai wata fatawa wani ma za su yance mun ji an ce akwai wani ukun gifari ya kan yi muddani a kan za ka ji ana yin wannan ana biyan limamai su wani iskin gifari wani na tamimu dari tamimu da aka kita tamimu tamimu dari idan ya aka in aka jama wanda ya kace wannan iskin gifari sai a dawo da auren an gyara duk wannan saboda rashin rashin bin umarnin Allah ne shi yasa wani mutum da ya zo ce ma Abdullahi ibn Abbas ya saki matarsa saki uku a majalisi daya ibn Abbas ya shiru rasa abin da zai ce masa sai ce ibn abbas baka ji abin da na faɗa bane yace to kai baka ji tsoron Allah ba ballan sana ya sa maka ba ballan sana Allah ya sanya maka mafita Allah ya ce man yattaqi Allah ya ji Allah makhraja wanda bai ji tsoron Allah Allah zai samu masa mafita yake mata ka tara da kai yake kayi ka saba a sai tarabbas wa barat min kamra'atuk ka ka saba mai ubangijinka sannan kowa ka tara da kai sai ta sake aure za ka aka yi wannan hadisi daga Abdullahi ibn Abbas da isnadi sahihi to da ka wani yana nuna mana hikimar shari'a da ta sa ka da ayi saki da kalma ɗaya lokaci ɗaya da da saki sama da ɗaya a cikin sarki ɗaya idan har mutum zai sake sakin to ya dawo da matar tukuna sannan ya sake sakin ta amma ba a ce a cikin sarki yau ya yi gobe ya yi jibi ya yi ya ce duk ya yi guda ukun gaba ki ɗaya ya zama ko kuma lokaci ɗaya ce in ma akwai sama da uku in ma akwai sama da adadin da ba da ya fi kowane adadi zan yi ko shi an fusata shi yawanci ko masu wannan sai ga su ne Allah yake jarabar sai ga game da bala'in Allah ya sa masa bala'in san masu yana so ya dawo da ita yake neman cewa yana neman mafita to mafita tana zuwa ga Allah Allah mafita daga wajen Allah ga wanda ya tsoron Allah ne. To waɗannan sharuɗai guda uku su ne sharuɗan sakin sunna. Abin da ya ambata na farko cewar wadda ake sakin da zamanto ba wadda take haila ba ce wannan a ita ba a wadda ba ta wadda take ba ta yin jinin al'ada ita ba a sifanta sakinta da sakin haila a da sakin sunna ko sakin bid'a a wajen a wajen malamai wajen waɗansu malamai. domin tun da ba ta yin haila da lantana a take ta a lokacin ko babu zancen a ce iddata za ta tsawo saboda an sake ta a cikin haila domin wadansu malamai suke hikimar hanyar sake a cikin haila saboda kada idda ta tsawo da idan aka sake ta a cikin haila sai na haila ta tsare tukuna sannan ta ga sarki uku sai haila ta hudu tukuna ta faru sannan za ta zamanto ta yi sarki ta ga idda ta yi tsawo waɗansu kuma suka ce a'a ba dalilin haka bane ba dalilin haka bane abin da yasa aka ce kada ai take a cikin idda ibada ce kawai Allah bai yarda ba Allah baya so saboda haka aka ce kada ai saboda haka ba hikima da babu hikima wanda take maqulatul ma'ana at-ta'abbud an yi haka domin ibada domin bauta ma Allah da wannan ka'ida ta ka san wani lokaci Allah yakan yi hukunci abinda kawai yake so mu bi mu yi biyayya domin mu bauta masa da biyayya gare shi waɗansu kuma suka ce duk da yake asali a cikin kowane hukunci ya zama to akwai hikimarsa wanda yake yana aya daga abin da ke rinjayarwa amma kowanne akwai suwar da suke nuna dalilin kan cewar a ɗayansu ake nufi a ɗayansu shine hikimar yin sakin haka dalika matan da ba a taɓa haihu ba a taɓa ba a wurin ba a tare da ita ba miji zai iya sakinta koyaushe ko tana cikin haila tunda bai sadu da ita ba tunda babu idda a gare ta aslan ko ba ta ba mutum da ba a sadu da ita ba an ɗaura aure amma ba ta tare ba idan mijinta ya sake ta ba ta da idda a ko ya yi wanda dina amanu idan na katu mun yi ta kuma kallabtu mu hunna min qabli an tamassu hunna kama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha babu idda ga matar da aka aure ta ba a tare da ita ba in aka sake ta saki ne ba'i ne kawai shi kawai ta riga ta saku in dai yana so ya sake inda yana so a ta zama to matarsa ta dawo a matarsa sai an sake sabon ɗaurin aure sai an sake sabon ɗaurin aure to ita wannan ba a cewa a lokacin nan sakin nata dole ya zama to a sai idan ta yi sarki daga haila ko shi zai iya sakin tunda ba ta da idda wannan ɗaya daga cikin abin da yake karfafa hujjar masu cewa hikimar da aka hana saki a cikin haila don kada a kawai ta idda ne kaga yadda ya zama kokon cewa idda ba ta da tsawo sai aka ce to ko ya mu zai iya sakin ta ko da suna cikin idda amma wanda kuma za su ce ai sake hannun ta abdul ne sai sai hatta wanda take a cikin wannan halin ma ta cikin haila a gairin madhul biha wanda ba a tare da ita ba ta ba ta fita a cikin a cikin haila duk da yake wannan ba kawai bane a wajen malamai ومن قال من زوجته أنت طالب duk wanda yake ma matarsa ke sakakka ce fa iya wahida to saki ɗaya ne wannan saki da ya faɗa saki ɗaya ne hatta ya nuna aksara min dalik har sai ya yi niyyar har sai ya nufi sama da haka idan mutum ya ce wa matarsa a na sake ki to wannan saki ɗaya ne har sai dai idan ya ce a a aini da yake na sake ka ina nufin saki uku to a eh a lokacin nan sai a karɓi niyyarsa abin da yake shine manufa shine ne niyyarsa sai zama to shine abin hukunci amma asalin lafazin idan mutum ya ce yayi saki za a ɗauke shi akan saki ɗaya ne ba za a ɗauke shi akan saki uku ba wannan lafazin da cewa ke na sake ko ke sakakka ce akwai lafuzan da suke nuni ya zuwa da saki uku za mu gaggare su a cikin a cikin karatun a nan gaba a cikin wannan littafi wajen wannan lafuzza ne suke na saki amma wannan lafazin da idan ka ce wa idan mutum ya ce wa matarsa an ce ne ke sakakka ce ko tallaqtuki na sake ki to saki saki ɗaya ne wato da sharaɗin shi ma zai zama to a cikin tsarki wanda yake bai tafi da ita ba haka zalika mace ne a cikin faɗinta inda yake wa an takuna fi tsurin lam yamassa fihi ta zama to a cikin tsarkin da bai sadu da ita ba wannan ga dukkan mata illa mai ciki mace mai ciki mutum zai yi sakin ta ko da ya sadu da ita tunda a hadisin Abdullahi ibn Umar riwayar Salim da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yayin da kai sarki daga haila ta biyu bayan wanda yake ya mayar da ita a ciki a cikin sakin ثم إن شاء طلق ثم إن شاء فطلق طاهرا أو حائلا أو حائلا أو حاملا أو رواية طاهرا أو حاملا ثم إن كسوك تسيتا الحالي تنا مي فرقي وكما تنا مي تشيكي to kaga wajen ciki ba kallaje da kan cewar a zaman to bai sabi da ita a cikin sarkin ba kamar yadda aka kayyade masa thumma in sha'a falyusallit thumma in sha'a qabla in sha'a falyumsikha aw yusallikha ma lam yamas kamar yadda yazo a riwayar nata ga wannan hadisin sannan in yaso ya rike ta ko kuma ya sake ta in dai tana cikin sarki da bai sabi da ita ba a riwayar salim ko ga wannan hadisin wanda tana cikin abu dawud in ya so ya sake ta tana cikin tsarki ko kuma tana halin ciki in mace tana da ciki ko yaushe mutum zai iya sakin ta ba sai lallai ya zama to bai sadu da ita a cikin wannan tsarkin nata ba tunda mace mai haila mace mai ciki ba ta haila kun ga mai tsarki ke kenan ilin goyon cikin da take yi to idan aka ce mutum ba zai saki matarsa ba ya a cikin tsarkin da ya sadu da ita in tana da ciki kaga sai dai duk halin da abin da take sai dai zama da ita wata tara har sai ta haihu kenan sannan zai yi sai wanda yake a cikin wannan akwai takura a gare shi ke yi yana tana masa izara kuma yana ciyar da ita ya ba ta ya ba ta masu ya ba ya ba ta masu gumi wata kila ma za ta iya yanka take amma zai sakin da ba har sai ta haihu in inda an da an kallafa masa wannan akwai haraj a gare shi akwai takura to shi yasa ba a sanya wannan kaidin ba idan mace tana da ciki ko da an sadu da ita za a iya sakinta saboda wannan riwaya ta hadisin Abdullahi ibn Umar riwaya Salim ɗansa ibn Abdullahi ibn Umar sannan malam yake wal khulqu wal khulqu khalqatun da'ina khulqi shine a asali daga tuncewa ne sun ci igiyar aure daga daga fuskar mace ta hanyar ta bayar da abin da za ta fanshi kanta a sake ta araba a ta zamanto an ba ta ikon wato ta fanshi kanta ta hanyar bayar da wani abu ta fita daga cikin igiyar aure to talqatun ba'ina saki ne wanda yake ba'ini ginan ne to wannan a saki ba'in shi ma ɗaya daga cikin nau'i ne na kashe-kashen saki mun ce akwai saki na sunna akwai at-talaqu sunni akwai at-talaqu bid'i to daga cikin kashe kashen saki kuma akwai at-talaqul ba'in akwai at-talaqul raj'i abin da ke cewa at-talaqul ba'in saki wanda yake katangangen saki a saki wanda yake ginannen saki wanda yake shine wanda yake rusa igiyar aure da baki daya ba za a sake aure ba miji ba shi da ikon ya dawo da matan nan sai an sake daura aure sai an sake cika sharuɗan aure an sami waliyi an sami yardar mace an sami sadaki wannan shi ake cewa at-talaqul ba'id shi ne kamar mutum ya saki matarsa saki uku to wannan saki ne ba'in ita ba matarsa ba ce ko da zai mutu a cikin idda a ko da zai mutu tana cikin idda ba za ta ga- ba za ta gadon sa ba domin ba matarsa ba ce haka zalika sakin da alkali ne ya raba wannan auren idan alkali ne ya raba aure shi ma saki ne ba'in ko kuma alƙali ya tura masu hukunci rigima ta tsaye- ta yi tsamari tsakanin tsakanin ma'aurata biyu sai ya tura mutum ɗaya ce kai ka je daga ɓangaren mace kai ka je daga ɓangaren namiji ba wa ɗan uwansu ko ba ɗan uwansu ba idan suka je suka duba tabiyar suka ce wannan ba zai yi an sulhu ba sai dai a raba auren to suna da ikon ce to mun raba wannan auren to in suka raba wannan auren shi ma wannan aure ne ba'i ginanne ne daga baya idan suka daidaita ma'auratan guda biyu mutum da zai ce to na dawo da ke ba a dole sai ya koma wajen iyayenta wajen waliyanta an sake sabon ɗaurin aure domin saki ne ba'i to haka to haka dan haka anan sai malam yace wal khulu qalqatin ba'ina to wa saki ne wanda aka yi shi na khulu'i saki ne wanda yake ba'i wato wanda yake a a mai tabbatar da rabuwa ta dindindin alba'in daga bainuna yankewar yankewar alakar aure wato saki ne yankakke sai bangaren na saki ko shine at-talaqur raj'i at-talaqur raj'i shine sakin da miji yake da ikon ya dawo da matarsa sai idan mutum ya saki matarsa saki daya ko ya saki matarsa saki biyu duk talatu ne raji'i zai iya dawo da ita ma'ana zai iya dawo da ita a a cikin idda idan idda ba ta kare ba yayin da ta kare talatun raji'i sai ya koma ba'i amma in idda ba ta kare ba to matarsa ce matarsa ce sai dai ajnabiya ce a gare shi ba zai kwana da ita a ɗaki ɗaya ba ba zai ci abinci tare da ita ba ba zai taba ta ba ba zai kaɗe ta da ita a cikin ɗaki ba saboda duk da yake tana hukuncin matarsa amma mu'amalar da zai mata kamar mu'amalar ajnabiya ne tunda ya raba igiyar aure igiyar au- igiyar aure ta rabu tsakanin su bai nuna ce amma sughra rabuwa ce wadda take amma yar karama ko da ba ta ma'an fuka ha'u ba ta ce mata bainuna tunda albainuna akwai sugura akwai kubra karamar ita ce wadda ke ake an tsara ɗaurin aure babba